أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki yadda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin muna karatu a cikin babi na 249 wata babu mayu bahu a minal giba babi da ke magana kan abin da ya halatta a yi na cin naman mutane wato maganar mutane inda musulunci ya yadda ya bari a yi maganar mutane kuma babu laifi mun lissafa wuraren mala ya kawo su har guda shida na farko ya ce inda aka yi zalunci aka zalunci mutum na biyu wajen fatawa na uku a na biyu wajen neman taimako wato don a canza mummunan aiki da ake yi na uku wajen fatawa na hudu don a wato jawo musulmi kunne don kan wata barna da za ta afka don kasa afka a ciki na na biyar wato shine ya zama mutum idan an bar shi ba a ga mutane halin da yake ciki ba zai watsa barna a cikin al'umma in ba a yi maganarsa ba an ji an ce kai ku guji wane ba wane fa ku daina zuwa wajensa in an bar shi zai yi barna zai haɗa barna a cikin al'umma to sai na shida wajen wato ta'arifi shine mutum da aka san shi da wata sifa wadda take kiranta ba kira abu ne mai daɗi ba amma ko ba za a gane shi ba sai an kira sifa a ce wane makaho wane gurgu wane kuturu wane kaza to in ba a faɗa ka ba za a gane shi ba to ya halatta a faɗa amma ba da niyyar wulakanci ba ba da niyyar tozarci ba a dan idan a gane sifarsa za mu tashi hadisi na na farko a cikin babin ya ce an aisha ta radiyallahu anha أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إئذنوا له بئس أخو العشيرة متفق عليه اعتد به البخاري في جواز جيبة آل الفساد وآل الرجل an samu wannan hadisi daga nana Aisha uwar mu'minai da Allah su kare tabbata a gare ta tace suna zaune sai wani mutum ya zo ya nemi izini zai shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce wane yana sallama sai maza Allah ya ce kai ɗan uwan shi ba su yi sa'an nan uwa ba ɗan uwan shi wannan mutumi ba su yi sa'an ɗan uwa ba kun ga ai wannan magana ne na na ban ji ba a'a baka ji ba dai ba ban faɗa wanda ake ba ka ce baka ji ba dai ko ban faɗa ba yawwa da hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin da ɗaya shi ne a cikin bayan ya kawo wurare guda shida nan da shi ya fara na? ka gan shi? to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ce ya shigo amma dai su ɗan uwansa ba su yi sa'a ɗan uwa ba kun ga wannan menene maganar mutum amma maza Allah sallallahu alaihi wasallam da shi yasa Imam Bukhari ya kafa hujja akai da wannan hadisi cewa ya halatta ayi giban ma'abuta barna don me dan aji a wata ruwaya ba wannan hadisi ba shi wannan mutumi bayan ya shigo maza Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya habu habu da shi akai ya tafi sai wani sahabi ya ce ya rasulullah ta yi maganansa kuma ya zo an yi habu-habu da shi lalace haka ne wato saboda in ba hakan ba ana son a yi maganar taki ba za kuma a iya gaya masa ba amma za a iya gaya mutane don su kiyaye a cikin al'umma akan sami irin wannan abinda dan adam zai kiyaye dai kada ya zan Allah ya san me yake zuciyar mutum kada ya zama kawai dan amore ne na yana sha'awan ya ci naman mutane akwai wanda zaka ga ya kware da gulma in zai yi gulma kamar zai yi wa'azi har sai ya soma da kaman shimfiɗa ta wa'azi in gulma zai amma sai ya soma ta kai duniyar nan ta lalacewa ka gane kaga wannan ai magana ce mai daɗi me za ka ce da shiga abubuwan abu amma wani yake so ya zaga wani yake so to in mutum ya haka Allah ya sani Allah ya san me ya ɓoye ya zan ba wata manufa ba wani dalili a a kawai yana son ya ci naman mutane وأنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا رواه البخاري قال ليس بن سعد أحد رواة هذا الحديث هذان الرجلان كانا من المنافقين an samu hadisi har yau daga nana Aisha da Allah ta fara tabbata a gare ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yace musu da wane da wane da wane yace wane da wane su biyun nan kai yace ba su san komai a cikin addininmu ba wato kawai bulumbutuwa suke yi a cikin zaba abin da suka sani manzo Allah ya gaya wa sahabbai haka Imam Laifi ɗaya daga cikin marwaita hadisi ya ce dama mutanen su biyun da annabi ya gaya musu akan ba su san komai na addini ba yace duk munafukai ne wato sunan su ya fito a cikin wanda aka zana na munafukai don haka kenan ana maganar mutane in ya zan faɗakarwa ne za a yi in ya zan tahrir za a yi don idan kada abu hanyar su ah wanda ka je a nan sallar ya ba bai san addini komai addini ba me za ka koya a wajen shi kuma ba za ka bi shi ba ka ka saki hanyarsa kenan ba ruwanka da shi وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا الجهم ومعاوية خدباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فسؤلوك لا مال له وأما أبو الجهم فلا يدعو العصا عن عاتقه متفق عليه وفي رواية لمسلم وأما أبو الجهم فدراب للنساء وهو تفسير لرواية لا يدع العصا عن عاتقه وقيل معناه كثير الاسفار وانا hadisi an samo shi daga Fadimatu yar Qais ya dala kara tabbata a gare ta ita ce ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan aifata wace ta zo ta ta neman shawara manzo Allah ya bata to kun ga shi yasa a cikin abuwa aka lissafa aka zo neman maganar shawara aure gaskiya da gaskiya za a yi za a faɗa halin mutum ta zo ta ce masa ya rasulallah da aba a abal jaham da shi da mu'awiya kowannen su ya zo yana so na zai aure ni cikin biyun nan wato kamar tana cewa ya rasulallah wanne ne zan zaɓa wanne ne zan aura to maza aladi ya san su shi yasa sai maza Allah ya ce mata to shi dai ma'awiya wasu ulukun talaka ne tantirin talaka ne na kusan talaka ma akwai tantiri ko na ko ba tantiri ya ce oh na oh ta yi yawa ko to to me zai yara mu ai hausa ce autala ka fituk to an kusa tantirin da ke na kiri zai kai tantirin to to tala ka fituk na a o a to ni ba shi nake ne a a na ce tantirin talaka ana faɗa ba na ɗan yi hausa ba yawa ana faɗa sai dai kalma wata gina da yake ana kiran marasa kirki kuma da ita yawa sai kar abin yawa talaka yawa a cire masa to ce me kace ma fitik yawa talaka ne fitik ana nufin talaka wanda bai da komai la mala lahu annabi sallallahu alaihi ce bai da bai da kuɗi wato ka sani in dai za ta aure shi sai dai a yi haƙuri ba shi da bai da abin hannunsa sai maza Allah sallallahu alaihi ce amma kuma Abu Jaham shi kuma tasa matsalar shine kullun sandarsa tana kan wuyansa ba a ajiye sandarsa daga kan wuyansa daman fasara biyu maluma suka yi masa shi yasa sai ya kawo ya ce a ruwayar muslim da manzala ya ce amma shi abu jam kawai ma ya kira shi ya ce yana dukan mata amma wasu ce ba dukan mata ba ne yana yawan tafiya ne yana yawan tafiya kafirul akbar yana yana tafiya tirani kun ga akwai wanda zai auri mata kawai ya tafi tirani sai wata shida ina nufin baya nan to kaga wannan mata yi na bata in ba wanda ta shirya ba akwai matsala eh akwai garuruwa wannan da shahararru ne suna tafiya wa tafiya tirani eh a Najeriya ma akwai amma mutum yi yana yin haka in yayi da gangan ma zai zama azalimi aji duka mu yan tirani to amma dai dole mutum ya zama ya san akwai haƙƙi a wuyansa misali za ka ga mutum ya zo abuja ya bar matarsa a ƙauye ya bar matarsa a gida allah ya hore masa abin da zai je gida sai ya zuwa wani ma dan samun fili sai zai ce ya ƙara aure a nan eh matar tana can ita sai shekarar bai je ƙauyen su wannan ya zama zalunci kuma sai ka tare da ƴan uwar shi ce fa'in da zata duk ina namun ladan noma ce ba inda zata ko yarkanin babansa na haka dai tana nan dole tana nan ta wannan zalunci dole ne ita ma ya zo da ita abuja kaga inda mutum ne adali inda adali ne me ya kamata da ya samu daman ajiye mata abuja me ya kamata yi ya je ya zo da ita wannan shi ne musulunci sun sai ya je ya zo da ita ya zo ya zauna tare kaga shi ne daidai in ko ba zai iya ba to ba zai iya ba wasu ma ba kuma ma aure ma suke ba Allah ya kiyaye abun ba babu kyau to wannan zalunci yana sa dan adam a rayuwarsa gaba ɗaya ta dubibi ce wallahi akwai mutane za ta ga rayuwarsa ta dubibi ce sun rasa me ya faru daman iyaye na cikin abubuwan da yake sa wannan mutum ya ya saba wa iyayen shi yana daga cikin cutar zalunci wa mata mutum ya zo ya yi wannan zalunci to duk inda ya je sai Allah ga ya dubi ta al'amarinsa komai za ka gan shi a dubi shi saboda ya kafa wani zalunci sai ya yi sai ya gyara yana gyara ko sai ka ga ya ya ya mike wani in kasuwa yake yi yayi wannan zaluncin ya ke gyara in ya samu kuɗi suka kare kuma sai ya tafi wajen boka ya ce wai yana da rariyar hannu wai shi kuma ya samu baya baya albarka alalin ga matsala sai ya gyaro ta kuma ka'ida ne ko matarka tana ƙauye to abin da ka ci a nan shi za ka bata yawa sai ka rinda aika mata in yau ka ka haɗe mai doya da kwai da kafar kaza na kashi su sai ka aika gida cewa a sai kaza a yanka don kai ma ka ci kaza na eh a kai ma ka ci kaza su ma za su ci kaza dama umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan an tuɗe an tuɗe mu ha iza da inta ko ka ci da ita idan ka ci abinda ka ci kuma shi za ka ci da ita haka yake haka yake zan mutum ya zama ya yi adalci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana dukan mata to a cikin tafsiri shine ce akwai ruwa wasu sun fassara sun ce ma'anarsa shine kasirul asfar yana yawan tafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata to kun ga waɗannan maganganu idan da ba dan an zo tambaya bane kaje kana maganan mutum haka me kai shin naman shi kai ina ruwanka da tafiyarsa na kaga ba ruwanka ina ruwanka da dukan matarsa ina nufin haka kawai ba ruwanka jika haka wani talaka ne ina ruwanka da talaucinsa kaga babu amma wannan dalili ne yasa shi yasa yana cikin abin da ya halatta a yi وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله آه حتى ينفضوا وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل فقال فقالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تعالى تصديقي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله والله يشهدكم إنك لرسول والله يعلم إن المنافقين لكاذبون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول تهكر فتاوان يزيدن والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إيه haka Allah madaukakin sarki sai ya saukar da wannan aya sai suma da ahumun nabi sallallahu alaihi wasallam ya saka fi lahum falawu ru'usahu mutafaqun alaihi an samu hadisi daga Zaid dan Arqam ya da Allah ta kara tabbata a gare shi yace mun fita tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan tafiya an sha wahala an sha wahala ana dawa wanda ya karanta tarihin an je yaƙi ana dawa a ciki akwai shugaban munafikai ubay abdullahi bin ubay bin salul shi zai da dan arkam yana cike ana tafiya ana tafiya kawai budan bakin ubay bin salul sai yake gaya wasu daga cikin mutane wato yan madina cewa idan sun je madina irin taimako da ake kawowa sahabbai abinci tun da su baki ne ka kowa ya ƙara kawo ya ce har ji sahabbai su gaji su watsa su bar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne za su biko alaman inda rasulullah hata ya faddu abin da ya faɗi kenan shi zai da ɗan arkan kuma yana ji ya kuma ƙara wata mummunan magana ya ce bari ma idan muka je madina yan gari yan manya za su fitar da 'ya'yan talakawa za su fitar da waɗanda ba kowa ba wa yake da ba yake nufi da ba kowa ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka yake nufi da haka da ya ji wannan magana kawai sai ya garzaya ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga a ka'ida idan ka ji wani yayi maganan wani ka je ka ga wani kai ne kai annani manci amma anan ya zama halal saboda mai maslaha yake nema abin da ya faɗi barna ce ga al'ummar musulmi idan aka yi shiru na har ya je ya aiwatar za a cutar da wa al'ummar musulmi za a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai kawai ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya rasulullah kaji kaji kaji abin da naji abdullahi dan ubay dan salul yana fadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce aje a kira shi aka je aka kira shi kawai sai ya dinga rantsuwa shi bai faɗa ba ya dinga rantsuwa to da man la ya yi ta rantsuwa ya yi ta rantsuwa rantsuwa ba ɗaya ba ba biyu ba cewa kai yanzu haka zai mun ina na faɗa ni ban faɗa ba ya yi ta rantsuwa cewa bai faɗi wannan magana ba shi kenan har ma sahabbai suke cewa shi kenan zaidu ya zo yawa manzan Allah ƙarya shi sai na zaidu da ya zo ya faɗa wai shi ne ya zo ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya tun da gashi Abdullahi ya yi rantsuwa kaga ko yanzu ka samu mutum bai jin tsoron Allah zai iya ma wannan yayi abu ya ta rantsuwa kaga kaban da gaske kuma kariya mun alaman munafurci Allah kiyaye da haka da yayi ta rantsuwa yayi ta rantsuwa sai sahabbai suke wannan magana labarin ya je wa sayyidina zaidu yace kawai sai ran shi ya baci dai dadi ba gashi ya ji magana gashi yanzu an ce shi wanda ya faɗi magana ya rantse har ma sahabai sun yadda na cewa bai faɗa ba zai ne kawai ya kago magana ya zai ya faɗa to ana hakan ba sai Allah ya turo da sako da Allah madaukakin sarki yake cewa idza ja akal munafiquna idan munafikai suka zo maka qalu nashhadu innaka la rasulullah sai su ringa cewa a matsayin ƙarya da yaudara su ringa ta ai ai mun shaida kai manzo Allah sai Allah ya ce wallahu ya alamu innaka la rasuluhu tabbas abin da suka faɗa da cewa ƙarya ce Allah ya san cewa kai manzon sa ne kuma wallahu ya shahadu Allah yana shaida cewa munafikai ƙarya suke har Allah ya faɗi abin da ya faɗa wa manzon Allah ya ce ya kuluna la in raja'ana ila al-madinati la yakhrujanna al-azmu min hal azal suna cewa idan muka kowa madina yan manya masu daraja za su fitar da waɗayan talakawa wanda ba su da daraja suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi kuma suna cewa yana suna ga mutala tun biku alaman inda rasulullahi hatta yanfaddu kada ku ringa ciyar da waɗanda suke sahabbai da suke daura da manzon Allah sallallahu alaihi har yunwa ta dame su wace su bar manzon Allah kaga banda munafiki ma ba san sahabbai ba asabai ko za su mutu ba za su bar manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam wallahi ko za su mutu sahabbai sahabbai nawa suka samu wannan matsala mutuwar ta zo suka tsaya an je yaƙi fa akwai sahabin da sai ya ga kibiya an killo ta sai je ya bata baya sai ta sake shi gudun kada ta taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga san sahabban ba yunwa ba ta isa ta sa su kawai munafurci ne yasa yi wannan magana to da Allah madaukake sarki ya saukar da ayoyin nan shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace su zo ma ya nema musu gafara sai suka yi zuwa sai suka jiya suka tafi kuma haka Allah ya faɗi a cikin alqur'ani ko wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum ورأيتهم يسجونهم مستكبرون Allah ya ce sawa'un alai sawa'un ko alai astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum hmm la yaghfir Allah lahum to ne waje Allah yake ta in tastaghfir lahum 70 marratan wa lan yaghfir Allah lahum amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yana san kowa ya shirya yana san munafikan ma su bar munafurci su yi musulunci sai da ya ce wa sahabbai da na san cewa in na nema musu gafara fiye da saba'in Allah zai musu gafara na na nema musu manzala yana son kada su halaka eh duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shi yasa Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum manzo Allah yana kaunan mu wanda ya san yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake san mu yake kaunan mu wallahi dole ma ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda in mutum yana kaunar ka zaka ga zuciyarka tana san shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana san mu ko bai san wani ya shiga wuta shi yasa wata rana ya zauna yana kuka kuka manzo Allah yana ta kuka kuma ba komai ya saki kuka ba yana tuna al'ummar shi mu zo mu rayu mu saba Allah mu je mu shiga wuta abin yana damunsa mazala zana yana ta kuka yana ta kuka Allah ya turo mala'ika Jibrilu Allah ya fi mala'ika jibril sanin me ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ya ce masa ka je wajen bawa na ka ce me ya same shi me yasa yake kuka haka mala'ika jibril ya zo ya yi da sako cewa Allah ya turo da tambaye ka me yasa kake kuka sai ce mala'ika jibril la al'umma ta na tuna al'umma ta ran tashin kiyama sirati mala'ika jibril ya tashi ya koma ya ce gashi gashi Allah ya fi mala'ika jibrilu sanin amsar da manzo Allah ya bashi amma ya je yi da sako Allah ya sake ce mala'ika jibrilu ka je ka ce masa ya kwantar da hankalinsa inna lanurdika fi ummatika wala nusuik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka gaya masa haka cewa za mu sa ma farin ciki dangane da al'ummarka ba za mu bata ma rai ba wato ba za ka ga abin da za ka ranka zai bashi ba har ƙarshe manzo Allah ya ce mala'ika jiyo ni kuwa ba zan samu nutsuwa kan gari na ya kwanta ba a ce akwai mutum ɗaya a cikin al'umma ta auta kowa sai ya zama ya ja shi yasa ake gaya musulmi jigen da za a kai da mutum kada ya shirka da Allah saboda in mutum fa ya mutu yana shirka da Allah baya ma cikin al'umma manzo Allah ne shi ba a mata shi kalma baya ciki kamar yanzu a ce ma ne ana ƙara wa sojoji mukamai ko ana kai yanzu ka je na a ce ana promotion na soja ka je ka shiga layi ka shiga bariki ka shiga layi na ka ga na zo kanka na kaifa na sunanka babu na ne kawuka kaga kai gaba ɗaya ma ba ka kai babare ba ma magana wai to haka ne mutumin da ya mutu yana shirka da Allah Allah ya kiyaye eh shi ba ta tashi duk abin da ake samu na rangwame na sauki ba shi a ci dan shi ba ma musulmi ba shi yasa Allah madaukakin sarki wurare biyu yace innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi janna wanda duk yayi shirka da Allah Allah ya haramta mishi aljanna da Allah ban shi Allah ya haramta mishi aljanna sa'annan makoman shi wuta na su makoman shi gidan wuta Allah ya kiyaye shi yasa sayyidina Luqman Allah madaukakin sarki ya gaya mana yace ya gaya wa ɗansa cewa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya rana kada ka yi ya kai dan dana kada ka yi shirka da Allah saboda shirka da Allah zalunci ne babba kuma Allah ya ce inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai gafara ayi tarayya da shi amma duk zunubi in ba shirka ba idan Allah ya so sai ya yafe mutum eh Allah sai ya yafe mutum shi Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai sanan duk musulmin da ya shiga wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ya shiga wuta yana musulmi to akwai ranar da zai fita in dai musulmi shi yasa annabi Musa alaihi salam da ya tambayi Allah madaukakin sarki ya ce Allah ya ga Allah ya bashi ya gaya masa wanda ya fi wato kankantar matsayi a cikin aljanna kurtun kurtun aljanna na mara igiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari annabi Musa ya tambayi Allah ya ubangiji wane ne mafi talaka a cikin aljanna sai Allah madaukakin sarki ya ce masa shine wanda ya ma shiga wuta amma zai fito kuma in an fito da shi lokacin duk an kowa ya gama shiga aljanna shi kaɗai rage daga wuta Allah ya saba mu bane eh shi kaɗai shine last yace shine zai fito har nan ce masa je ka shiga aljanna sai yace ai ta shiga wato kowa ya shiga ba waje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah kuma sai ya fito masa da bishiya sai ga wata bishiya a gabansa sai ya ce ya ubangiji a kai ni gindin bishiyar can sai Allah ya ce maka na kai ka bishe shi kenan to wanda ya fito daga wuta ko ba kai shi biya amma ma'aika ga na wanda ya fito daga wuta ko ina aka kai ai ya fitan ma ai an gama masa na ya ce Allah kai shi ya ce kawai an kai shi sai je yana zaune a inuwa an gama magana wuta fa sai wata bishiya ta kara fitowa gaban shi ita kuma tana da furut sai can an jima sai ya tuna ai ya ce Allah ba zai kara roƙon komai ba amma sai ya ce Allah an kai ni can saboda kagan na kai dan dan ci furut kuma manzo Allah ya ce shi kenan Allah ya ce masa ba ka ce ce ai haƙuri za kai shi can kuma sai wata bishiya ta ƙara fitowa ita kuma da furut da ruwa a jikinta sai ya ƙara roƙo a ce ba ka ce ya ce daga nan kuma kawai sai a nuna masa kufa aljanna sai ga ga aljanna yana ganin cikin aljanna ga da kuma ya ce ba zai ƙara roƙon komai ba na sai sai ce ya ubangiji ko da da ɗan kaɗan a ɗan sani don shiga shine sai Allah ya ce masa an baka kana son a baka aljanna wadda ta kai duniya duniya ninkin duniya duniya duniya har to hudu ya kira hadisin anabiyar ya ce kuma an baka wannan kuma a nan kafi so goma kuma haka za a bar wannan shine kurkin aljanna mana matsayi komai kuma yana da shi shi ne sai annabi musa ya ce to ya ubangiji in wannan shi ne mana matsayi to yaya shi ne sai allah ya ce a waɗannan kuma ula'ikan lalina garasu karamata hun biyadi wannan su ne wannan na shirya girma masu da hannuna in ji allah ya ce na musu tanadin abin da ido bai taɓa gani ba na mutane da abinda kunne bai taba ji ba na mutane da abinda zuciya ba taba hararo shi Allah ya samu a shi ne wannan kissa ce da da Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda da sannu Allah zai baka har sai ka yarda ya ce ba zan yarda ba ni kuma a ce akwai mutum ɗaya a cikin al'umma ta a cikin wuta Allah ya tsare mu daga shiga wuta eh Allah ya samu wasu ma za mu ja su shiga saboda mu eh wasu ma ceton wasu za su yi eh wa an Aisha radiyallahu anha qalat a qalat hindu imra'atu abi sufyan lin nabi sallallahu alaihi wa sallam إن أبا سفيان رجل شهيه وليس يؤذيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه an samu hadisi daga nana Aisha uwar muminai ya dala su kara tabbata a gare ta ce Hindu matar Abu Sufyan ta kawo karan mijinta a ya san hindu ko babu sufiyan kuma an san shine sarkin makka na hey to ta kawo karan wato shi abu sufiyan cewa wato wannan bayan ya musulunta komai ba ba abinan ba ta kawo karar sa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah mijina abu sufiyan marwaci shine shahihun mugu marwaci kun san shubu hatta hukulu akwai za ka gana bakil to shahih ya bi bakil saboda shi bakil yana wa wani ne shi yana morewa amma shahih har kai shi yake wa ruwan har kai shi yake wa ruwan ta ce mijinta yana da tsananin rowa isha za ku yi? isha za ku yi? oh da ran shi ma ko wanda bai yi isha ba ne mun yi isha sai ya jona su su yi to shine sai take kuma gashi baya ci da mu yadda ya kamata baya ba mu abin da zai ishe mu ni da 'ya'yana sai dai na faki idansa sai na dan masa fince zare sai ta ɗauki abu ta je ta ɗauki ta siya wa 'ya'yanta ko su ci haka take wa shi ne ta gawo ta zo ta tara annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga ka zo ka ce wani marwaci ne ai kaga cin nama ne abin da yasa to amma ita ta zo fatawa ne kuma dole ta faɗa don abu tana neman yadda za ta yi har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta ce sai dai in ta ɗauka bai sani ba manzo Allah ya ce ba komai ki ringa ɗauka a cikin dukiyarsa amma da kici da kanki da 'ya'yanki amma bil ma'ruf wato da adalci da kyautatawa banda zalunci shi yasa maluma suka ce idan mijin mata ya hana ta abinci in yana ta ga kudin shi a aljihu ta dauka ta ci abinci ba komai ai an gane amma dai kar ta kar ta zuba adashi na kar ta dauka da na adashi a ya zanna cin abinci eh in bai bata ba ma in baya bata suka ce ya halatta kuma abincin ta dauka ta ci inda wanda za ta ci ne ba wanda za ta kasan wa wasu ba ba wanda za ta kai wani waje ba a to shi daman mutum in ya kuntata wa iyalansa Allah shi ma zai kuntata masa shi yasa yalwata wa iyali yana sa Allah ya yalwata maka eh akwai da yawa abin da yasa suke sabon kunci a rayuwa saboda su kuntata iyalansu in ka kuntata sai a kuntata ma in ka yalwata sai a yalwata ma eh in ka bada sai a baka in ka hana sai a hana ka to wannan hadisi mutafaqun alayhi mu kara na babun gaba sai babu taharimun namima wa hiya naqalul kalami bainan nasi ala jihati al-ifsad wannan babu zai magana kan harancin annamimanci ba wace ma annamimanci yake cewa ko yana kiran me yin shi annamimi me annamimanci mutum ya je ya ce wani ya zage ka wani ya ya ce kaza yana ɓaci tsakanin mutane to wannan musiba ce abin da zaka yi kaji wani ya zagi wani shi wanda ya zagi ka ce masa wani abin da kake baka kyauta ba wani ka daina ba kyau shi kenan ka gama naka amma ba wai kuma ka je ka samu wancan mutumin ka ce an zage shi ba kai ne ma ka zage shi ke maluma suna cewa wanda yake kama zagi shi yake zagin ka dan shi yake daga ma hankali tunda baka ji ba mutum ya kwashe ma zunubi ya ya sauka lafiya bare ka ga shugaba yanzu shugaban kasa a ce duk zagi sai an ji an gaya mata ai ko bacci ba zai ba na kowane shugaba haka ne amma bai ji ba bai ji ba hankali shi kwance to kaga wanda yake zuwa yana gaya ma shi yake daga ma hankali eh to kuma wannan aikin annabimanci ne haramun ne musulunci baya so قال الله تعالى حماد مشاء بنميم وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد Allah madaukakin sarki yace wato Allah madaukakin sarki yana siffanta wato ɗan wuta Allah yace hammazin shine mai cin naman mai lutse mai cin naman mutane masha'in dinami mai tafiya yana annalimanci ya je ya ce wannan ya ce ce wancan ya yi ya je ya ce wancan ya ce wani ma ka tarar da ƙarya yake yi kawai so yake waje ya hargitse akwai wanda kuma ma da annalimanci suke cin abinci Allah kiyaye suna cin haram ne akwai wanda shi sai ya yi gulma sai ya samu kuɗi ba kyau sa'annan Allah madaukakin sarki ya ce ba za su furta wata kalma ba face akwai raqibu da atid waɗannan mala'iku ne na Allah masu rubutu kiraman katibin ya lamuna ma taf'alu suna nan ɗaya a dama ɗaya da hagu da raqib ana dama atid yana hagu raqib shine mai gidan atid haka suke tafiya in ka faɗi alheri ya rubuta in ka faɗi shari wannan ya rubuta alheri kana faɗa ana rubutawa amma shari har ana baka lokaci ko za ka tuba eh inda za ka gane cewa Allah yana nufinmu da rahama eh har shi wannan sai ya ce in na rubuta sai ya ce a jira ko zai duba in ka ji tuba ne sai a rubuta kuma a rubuta guda ɗaya amma wani za ka ga daɗayen da yawa yake daɗayen ne ya taru ya taru ya taru shi yasa ba za Allah sai ce kai mutumin da daɗayen sa ya rinjaye goma goma ta wannan hasarar shi har yawa lada fa in kai abu za a baka lada goma zunubi za a baka zunubi ɗaya kuma a ce ɗaɗɗaya mutum ya tara ɗaɗɗaya har ya fi goma goma kaga abin ya yawa Allah ya وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام متفق عليه an samu hadisi daga sayyidina Huzaifa ya da Allah su kara tabbata gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai shiga aljanna ba wane namamun mai annabi manci duk mai annabi manci ba zai shiga aljanna ba to ba zai shiga shiga gaba ɗaya ba ne a maluma suka ce zai shiga amma bayan ya ƙone a wuta Allah ya kiyaye eh inda yana musulmi to zai shiga amma bayan ya shiga wuta da aka shiga ne da shiga shigan farko mu ko fatan da muke Allah ya sa shigan farko da mu za a yi وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذب يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستسره من بوله متفق عليه وهذا لفظ إهدى روايات البخاري قال العلماء معنى وما يؤذبان في كبير أي كبير في زعمهما وقيل كبير تركه عليهما أسامو حديث لك ابن عباس يدعى الله سكارة تبتع قريسو شامن ذا الله صلى الله عليه وسلم وترانا ياوت قبر برا قدابيو akwai hadisin da ya zo a cikin na jin ko turmizi ne ko bin maja wanda ya faɗi sahabbai suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wajen wani waje masu kaburbura sai ya ce wa sahabbai mutanen da suke wajen suwaye ne anan aka bubunne su wato an daɗe da binne su sai wani ya ce ai ni ko na san su da wane da wane da wane da to shine a gefen su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin ne ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu wato da badan laula an tatadafalu laula an tatadafalu da badan nan gaba kada dan uwanku ya mutu ku binne shi ba da nan roki Allah ya gwada muku yadda ake azabar kabari da ba dan kada ku ki binne dan uwanku ba in ya mutu nan gaba da na sai a gwada muku ku ga azabar kabari saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin abin da ba ma gani yana jin abin da ba ma ji shi ne shi da ya roƙa Allah an gwada mana amma ba a gwada musu ba ta shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi wasu kabari guda biyu sai ya ce waɗannan kabarura guda biyu shine wannan hadisi yace innahuma yu'azzaban su na biyu a cikin gaban nan sun bi ana musu azaba kuma wa ma yu'azzabani fi kabir ba ana musu azaba bane akan wani babban zunubi a yadda suka dauka wato zunubin da suke ba babba bane sai ya ce bala haka ne babba ne su sun dauka ba ba wani abu bane amma babba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin su zunubin da ya je ya haɗu da Allah da shi shine yana yawo da annabimanci kawai yana hada wannan yanzu ce wani wani ya zage ka na wani ya ce wani ya ce ba ruwan shi da kai na haka haka yake yace na biyun kuma shi baya wato tsara al'aurar shi wajen fitsari ko ina kawai sai ya yi fitsari abu zai buɗe al'aurar shi ya fitsari shi ne zunubin da ya ci shi ya sa musulunci ya hana mutum in zai yi fitsari ko zai buɗe jikin shi ya zama babu kowa sai wanda ya halatta ya gan shi tsirara a duniya wa ya halatta ya ga mutum tsirara babban mutum na yau na ayan mutum ɗaya ne ya halatta ya ganka tsirara duk duniya ko iyayenka bai halatta su ganka tsirara yawa ko iyayenka kai ma bai halatta ka ga iyayenka tsirara ɗaya ne tat Allah ya yarda ya ganka tsirara shine iyalinka shikenan ba daɗi ba rage ita ma haka ita ma ko iyayenta ba ce su ganta tsirara a me yasa aka sa neman izini da sallama tsakanin iyaye da yaya a dan kar su ganta tsirara shi yasa da haka kai waɗannan su kaɗai ne su kaɗai ne in sun ganka tsirara babu komai kai iyalinka ita mijinta shi kenan shi baya zai je yana fitsari yana barin auren shi ana gani wannan hadisi duk da bai kawo ba akwai maluma da suka masa fassara cewa la yastatiru min al-bawli baya kanja kanshi daga fitsari wato yana fitsari a waje wanda yake fako ko ba fako ake kiran shi na ko ba haka ake kiran shi ba fagogo inda in ya fitari sai yana tsintowa yana dawa yana taba shi shi ne ba wanda yake cewa ko wai mugunta fitsarin fago ne wato in mutum ya mugunta za ta je ta yi kwana ta dawo kan shi shi yasa ba a san musulmi ya zama yana da mugunta shi zai je yawa kan shi mugunta ya je yawa kan shi mugunta wanda bai da kyau ya wani wani da ya yi aiki a kamfani an ce kamfani ne ya aiki injiniya ne ya yi aiki yana gine-gine gidaje a kamfani to har ya girma ya tsufa sai ya zo ya kawo takarda zai yi ritaya sai mai kamfani ya ce a da Allah yana da aiki guda ɗaya ɗaya tare ya haƙuri zai mata zai gina masa wani wani zai gina wani mutum gida da Allah ya haƙuri kafin ya in ya so daga nan ya gama aiki sai ya ba shi fili ya ce gashi nan ya masa gida da Allah mai kyau wani yake so zai bawa wani abokinsa ya ba shi komai da kayan ya ce duk abin da yake ga yayi kawai sai je gida burbur yayi yana tauri yayi gama burburu ne ka gama ka gama ne ya ba shi nan da zai zo da kayan sallama sai ce to wannan gidan daman kai ne kai za yi shuru ya yi shuru ba yana gada ya kamata ya yi kaza da ya kamata ya yi kaza da ya kamata ya yi kan kuma yana yana faruwa ba da yawa da yawa an taɓa da labarin wani mutum da abokinsa wannan da gaske ne abokinsa ne shi Allah ya mar wadata sai ya kira abokin ya ce da Allah ka bani shawara kaji kaji ina da wani aboki na talaka ne gashi gashi gashi ina son zan bashi miliyan goma ya yi jari ya ce kai kai kai kai raji ka ce abin da zagin ka kenan talaka talaka ka bashi miliyan goma ya yi ta magana ya zo ya ce to me zai da shi sai kawai ka samu buhun shinkafa guda biyu da dubu kawai ya yi ha ya yi ta bayani ai idan kai haka ma zai je ta tsala ka bai da kirki ya gama ya gama sai ya shiga gida sai sa aka fito da buhun shinkafa da dubu ɗari biyu da hamsin sai da shi sai da ma wallahi kai ne wai kuma sai yana so zai canji labari yadda za a yace wallahi yace a yace wallahi yayi yayi ta bayani yayi yace a ba wani bayani iya kace na an kai eh shi yasa ba kyau kawai mutum ya ya bar mutane wani lokacin mutum ya sai ta dawo kai shi وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العده هي النميمة القالة بين الناس القالة بين الناس an samu hadisi daga ibn mas'ud yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace shin bana ga muku bana ba ku labarin menene wato mai tsintsankawa mai kakkaryawa sai suka ce menene wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine annabimanci wato tsakanin mutane wato tana tsintsinka al'umma yana lalata rayuwar al'umma zaka ga munafiki ɗaya duk ya hargitsa anguwa duka duk ya hada wannan ya hada in Allah ya taimaki mutane wata ran kuma sai an zauna sai ka jira ni ma fa shi ya gaya mu na ni ma fa shi ya gaya mu shi ma shi ya gaya mu har a ɗaya waje ba kyau shi yasa masu hankali aka ce duk wanda ya kawo ma maganar wani to dama abubuwa guda shida maluma suka ce za ka yi na farko wato kada ka gaskata shi duk abin da ya zo ma ya ce an ce karka yadda aikin da kai aka dora ma kenan na biyu kuma ka hana shi ka hana shi cewa wannan abin da yake yi wato abu ne wanda yake ba kyau kai masa nasiha cewa ka daina wannan dabi'a ba kyau cewa wani yayi kaza wani yayi kaza babu kyau sa'annan ka ƙi shi shi wannan mutum da yake kawo wannan saboda ai Allah baya san shi sai ma ya zama in yana kawo ma dan ya samu shiga ne to babu ya zai shiga dan da galibi za ka ga mutum yana kai wannan magana da a ce da shi ake yi to to ana son musulmi ya ƙi wannan sa'annan abu na na hudu shi wanda aka kawo gulmansa kadda kadda ka yi masa rasan shari kar in ka gan shi kuma ka ringa tunani na nufin kan cewa an ce shi ne yake abin nan yawa sa'annan na biyar ma kar ka je kana bincike akan maganar ka je kana bincikawa shi da gaske ne wani ya ce wato kaza da kaza na shida shine ka Allah yarda li nafsihi ma ma radiya bihi namamu kai kuma kar ka dau maganar da kuka yi da wannan mutumin kai kuma ka je gaba ka faɗa ai an gane cewa wani ya zo min da gulma na na yi kace kace da shi na to kai ma kar kai kawai in ka ka gama ka gama baki alaikum an gama wallahu alam alhamdulillah za ka hada na gada mutum ne za a haɗa sallah sai an yi magariba da shi sai alwala shi ta warware tunda ba za a tsaya jira shi ba sai ya je alwala ko shin zai in ya dawo zai yi isha zai isha da kusa tana kan shi Allah alaikum assalam a a eh idan ka tiya mata da kudin yan gajin da kake ci a can misali shikenan kai adalci amma ba zai ba ita tana cin lami na kai kullum sai ka shafar batu ba kai adalci ba gaskiya kuma ai akwai aika sai ka aika musu da kuɗi su dinga sayan nama su ma suna ci tunda Allah ya hore ma kana cin nama da haka su ma za su ci nama shine ma'anar musulmi amma da babu shikenan in babu babu wanda bai da shi Allah bai dora mara yayi ba amma in Allah ya baka to lalle su ma za su yanda ka ji daɗi kai bulbul haka za su ji daɗi su bulbul wannan shine uwannin musulunci alaikum salam kai na rago kashi na kaza ba a ta akwai kaji ba ina akwai kaji a can kauye ai su ma kaji za kaji ma za ta fara a kauye ko da haka abin da kai za ka ba su kawai inda kana da iko kawai sai ka huta eh wallahu alam alaikum salam yace rana yace an yi magana bid'a ta'arifinta ita ce dai bid'a bid'a ita ce bid'a wato abinda akwai ta'arifin da malaman hadisi suke yi cewa in kai ta'arifin sunna shi zai fito ma da kuma menene bid'a misali za a ce ma abinda manzo Allah yayi sallallahu alaihi wasallam ko yayi bai yi ba amma yayi umarni na yace ayi ko kuma bai yi ba bai yi umarni ba amma ya ga ana yi na sai bai ce komai ba duka wannan ana kiran su sun zama sunna na to sabanin su shine bid'a to abinda ake cewa cewa duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi ba malama suka ce a'a abinda bai da asali ne a addini abinda bai da asali a cikin addini amma abinda yake da asali a cikin addini Allah madaukakin sarki ne duniya tana canzawa kowa ma ya sani ga masallaci yanzu masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ka san yadda yake na ka kallo wannan ko yanzu ka ga Madina yadda take ai ka san an canza na saboda lokacin babu masallaci manzo Allah babu wuta babu fanka babu na babu AC na babu fenti har ma ya hana fentin ma hanawa ma ya a hadisin hadisi misali nake abuwa da yawa to haka nan ayyukan ibada to abin da suka ce ainihin bid'a shine abin da babu shi babu alamar sa ka zo ka ce za ka yi a cikin addini ka kawo abin da babu shi amma abin da yake da asali wato dauki misali na tuntuli da ake da azumi ayan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata ko azumi ko ba azumi ba shi raka abu musha da yake na haka shi ko amma kaga mu raka da muke ne ta hajji mu zo mu yi sallah in ka je makka ko madina zaka ga ayi raka goma da farko a zuwa ayi raka da can ma raka'a talatin da ɗoriya suke canzawa suka yi to duk wannan kagan su duka ba ka kiran su bid'a saboda suna da asali a cikin addini ina ba ta ka gani amma ko bai yi ba sha ma ma tare mun cewa kawai abin da bai yi ba ne abin da bai da asali a cikin addini Allah na ƙarshe to eh yace akwai wani adadi ne da shari'a ta ajiye in mutum ya bar gida ya koma akwai idan ba larura ba ba wata musiba ba iyakar wata hudu wannan an kai geji an ƙure ya samu asali ne kuma zamanin sayyidina umar wanda yana yana khalifa yana yawo a cikin madina shi yana zagaye cikin garin madina kawai sai ya ji wata mata tana waka waka da take yi shine da ba don tsoron Allah ba da ta yi zina shine fasarar waka da ba don tsoron Allah ba da ta yi zina tana waka sai za mu yi ce sai ce ce tambaya da ranar ce gida kaza gidan waye aka ce ai gidan wane ne wanda ya tafi filin yaƙi abin ya damu sai na umar sai ya ce har ya je wajen yarsa sai nana hafsa a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama uwar mu'minai nana hafsa yace yana so ya tambaye ta da Allah wani lokaci ne mata ana lafiya kalau za ta ta shiga damuwa idan mijinta baya nan ta ce masa wata hudu sai sayyidina Umar yayi ka'ida yayi doka ya ce duk wanda ya tafi ya koya filin yaƙi da in ya yi wata hudu a canza wasu sojoji su je su karɓe su dawo gida wannan yaƙi ba amma ka kana abuja man ga kawo wata hudu na kana ana magana yaƙi na a filin yaƙi ma an ce a dawo na kada ba wani yaƙi kake ba ba komai ba da ka ga wannan shine na ƙarshe sallallahu alaihi صلى على النبي الكريم اللهم صل على وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من ذاتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما أوليتنا من نعمك ولا خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في عياذك وجوارك من كل شيء ومن الشيطان الرجيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين